أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode Allah tabaraka wata'ala da ya nuna mana wannan lokaci yau muna 27 ga watan Zulhijja hijira na ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 15 ga watan Julai na shekara ta 2023 miladiya mun dawo kan karatunmu na littafin Sheikhul Islami wa Sa'adatul Anami alhaji ibrahim inyas radiyallahu anhu da ake ce masa ruhul adab lima hawa min hikamin wa adabin lura da littafi na sharhi na lubbun lubbi a za mu tashi cikin baitukan da shekul islami wa sa'adatul anami alhaji ibrahim inyas radiyallahu anhu yake cewa la tafrahan bi an umin un'imta wa farah bi man an'ama in aqalta فكل نعمة تزول دون من أصدى فذاك باق في كل الزمن شيخ رضي الله عنه yake cewa kar kai farin ciki da ni'imomin da aka ni'imta ka da su kai farin ciki da wanda ya maka ni'ima idan kana da hankali wa kullu ni'matin kowace ni'ima tazulu za ta za ta gushe duna man asla banda wanda ya baka ni'iman fa zaka baqin fi kulli zaman yana nan shi wanzaje ne a cikin kowane zamani shine Allah tabaraka ta'ala to wannan baiti akan sa zamu tashi mu ji cewar menene shehu radiyallahu anhu yake nufi da wannan baiti mai lubul lubi yace mana alhaqiqatu sadisa alfarhu wal kibr هذه هي الحقيقة الثالثة من حقائق من حقائق وحدة الثالثة إنها الفرح والكبر ولا أدري هل من علاقة بين المعطوف والمعطوف عليه للجواب على هذا السؤال نضطر إلى أن نعترف على حقيقته على حقيقة الفرح yace mana wannan ita ce bangare na shida daga cikin wannan baiti da ake karantawa wanda ya kunshi abubuwa guda biyu shine alfarhu wal kibaru wato farin ciki da kuma girman kai da shau yace la tafrahan bi an gumin unimta wa farah bi man an'ama in aqalta fa kullu ni'matin tazulu duna man asla fa zaka bakin fi kulli zaman to yana nufin cewar kar ka yi farin ciki da ni'imomin da aka ni'imta ka da shi ka yi farin ciki da wanda ya maka ni'ima idan kana da hankali dukkan ni'imomi za su rushe amma banda wanda ya maka ni'ima shi yana na cikin kowane zamani to sai yace wannan baituka sun kunshi abubuwa guda biyu shine farin ciki da kuma girman kai yace hadihi hiya al-haqiqatu salisa wannan ita ce hakika ta shida min haqaiqi wa hadithi salisa wanda take cikin wannan wahada ta shida ina farhun wa kibarun wannan farin ciki ne da kuma magana na nuna girman kai wala adri hal min alaqatin bayna al-ma'qufi wal ma'qufi alayhi ban sani ba shin ko akwai alaka tsakanin al-ma'quf wanda aka rataya wal ma'quf alayhi da wanda rataya kansa li jawabi ala hadha su'al yace wajen amsa wannan tambaya nattaru ila an na'tarifa ala haqiqati al-farah wajen amsa wannan tambaya za mu buƙaci mu yi ta'arifin menene haƙiƙanin farin ciki alfarhu da aka faɗa me ake nufi da shi yace innahu lazzatun dakhiliya yatazawwaqu al insan min dakhil qalbihi natijatu nailul matlub al mushtahi aw natijatu al husul ala shay'in aw amrin kana yatahabbabu ilayhi fa huwa hasisun yusallaju as-sadr wa shu'urun ladhizun ينشره به الخاطر انشراحا يمكن تقسيمه بحكم الطبي إلى انشراح القاطري الممد التوازن الجميل وانشراح القاطري الذي تنشأ منه الغفلة mai lubin-lubin yake gaya mana cewa a cikin wannan baiti akwai abubuwa guda biyu shine farin ciki da kuma girman kai sai ce to menene ake nufi da farin ciki sai ce innahu lazzatun dakhiliya wani jin daɗi ne wanda zai shigo maka ya tazawwaku hal insan min dakil qalbi wanda dan adam zai same ta daga zaukin da ya fito daga cikin zuciyarsa natijatu nailul matlub al mushtahi wato wani sakamako ne wanda abin da kake nema kake sha'awarsa zaka same shi aw natijatul wusuli ala shay'in ko kuma sakamako ne na faruwan wani abu aw amrin ko wani al'amari kane ya tahabbabu ilaihi wanda kana son wannan lamari din yace ce fa huwa hasisun wani abu ne da zaka na jin sa yusalliju sagar wanda zai na sa wa zuciyarka tana jin sanyi shi wannan abu sannan sai yace wa shu'urun lazizun wani abu ne da zaka na jin sa mai dadi yansharihu bihi al-qadir wanda zai yaye wa kadirinka wa tunaninka ko abin da zai zo ma in shirahan yumkinu taqsimahu bi hukmi at-tab' yace wani yayewa wanda ya kamata a kasa shi wato a hukunta shi zuwa ga dabi'a guda biyu na farko shine yace in shirahal qatiri al-mubidd at-tawadun al-jamil wato yaye wanda zai yaye a cikin zuciyanka wanda za a masa madadi da nau'i na kyau wannan shine abu na daya sannan na biyu wace shine inshirah al-qatiri alladhi tanshau minhu al-ghafala yayewa da za a yi wa khatirinka wato abin da zai tsarsu a cikin zuciyanka wanda shi kuma zai zai haifar da gafala to a wannan wajen shi ya riga ya gaya mana a cikin baitin cewa la tafrahan bi an ummin un'imta wa faraha bi man an'ama in aqalta kar kai farin ciki da ni'imomin da aka ni'imta ka da shi kai farin ciki da wanda ya maka ni'iman idan kana da hankali fa kullu ni'matin tazulu dukkan ni'imomin da aka maka za su wuce duna man asda amma banda wanda ya maka ni'ima shi yana nan fa zaka baqin fi kulli zaman shi yana nan a cikin kowane zamani to saboda haka sai ce to wannan baitin a cikin su za a gane cewa yin farin ciki a wajen arifi masanin Allah yaya farin ciki yake me farin ciki a wajen wanda ya san Allah tabaraka wa ta'ala yaya shi farin cikin sa yake to shine zai mana bayani zai mana bayani me yake farin ciki sai ce farin ciki shine wani dadi ne da zai shigo cikin zuciyar mutum wanda yake shigowa mutum wanda zai jawo dan adam ya ji zauki ya ji wani dadi da yake fitowa daga cikin zuciyarsa abin da ya jawo ya samu wannan kuma sakamako ne na wani abin da yake sha'awansa yana sha'awan wani abu sai abin ya samu sai ya ji daɗi ya ji farin ciki saboda samuwar wannan abu ko kuma sakamakon wani abu da ya faru ne na wani lamari wanda yake ƙaunar abin ya same shi sai ya same shi sai ya samu wannan sakamakon sai ya ji mi sai ya ji daɗi a cikin rayuwarsa yace farin ciki ba wani abu ne da zai zo cikin zuciyar dan adam ya ji wani sanyi a cikin zuciyarsa kamar a ɗauki kankara a sa a cikin zuciyar haka zai ji in ya samu farin ciki ya ce har yanzu farin ciki shine wani yayewa da za ka samu a cikin hatsirinka wato abin da zai tsarsu a cikin zuciyarka wanda wannan jin daɗin da ka samu ya kamata ya kasu zuwa gida biyu a ɗabi'ar ɗan adam saboda haka farin cikin da shehu ya ce la ta farahan din sai mai lubu-lubu ya ce ta guda biyu ne farin cikin da zaka jin kashe biyu ne a ɗabi'ar ka kai na mutum akwai in shira alƙadiri almubindu ta wazun jami akwai yayewa na ka- na khatirinka na jin daɗin da za ka yi a cikin zuciyarka wanda za a auna shi da abubuwa masu kyau sannan kuma akwai ishrah al-qatiri allati tansha'u minhu al-ghafala akwai yayewa da zaka samu wato akwai farin cikin da zaka ji a cikin abun da zai tsarsu a cikin zuciyarka amma wannan wanda zai jawo maka rafkana ne zaka samu yayewa amma zai jawo maka rafkana a cikin zuciyarka to zai bayanin waɗannan farin ciki guda biyu duka yace amma al-awwal fa huwa alladhi yastamiddu bihi as-salik أو المرء الجزاء الروحي النافع لصحة المعاني الإنسانية الفاضلة فيتلقى السلوك القويم بشغف ويتصدى للأخلاق الجميلة بود ويتهرى القيم الفاضلة بحق ويسدد خطه في كل حركة يقوم بها في, حياة في الحياة بجد ذكرا لمصدر تلك اللذة الحقيقي حقيقي لخالق جل وعلا واستهياء منه وشكرا له على ما من عليه من فضله واعتقادا أن هذا الفضل مراده إليه تبارك وتعالى لا إلى أحد من كركه فيكون بهذا إنسانا تسوده الاستقامة في التوجه إلى الله سبحانه وخلقا متوازنا في مجال الحياة وبشرا اجتماعيا صالحا للتعايش يتبادل الآخرين بحب وتودد ويعاشرهم معاشرة إجلال وإكرام سبقا لأمر مولاه ووفقا لسنة, لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فلا يزال لسانه رطبا من ذكر مولاه ولا قلبه حيا منفعما كل الإفعام بالتفكر فيه أو إليه ولا حركاته نشطة في التوجه إلى مرضاته تلذذا به تبارك وتعالى ربا محبوبا to a wannan wurin zai gaya mana menene inshirah al-qatiri al-mumid al-tawazun al-jamil menene yayewan kadirinka wanda ake masa madadi da auna shi a cikin abu mai kyau wani irin farin ciki ne wannan farin cikin yace shine fa huwa alladhi yastamiddu bihi salik shine madadin da saliki yake samu awil mar ko kuma mutum wanda bai samu sulukin ba ma wanda yake saliki ko kuma mutum wani ne madadin da ya samu yace alghizair ruhi wato abincin ruhinsa nafi'ul li sihhatil ma'ani al-insaniyyah fadila wanda zai bada amfani cikin ma'anar abin da ɗan adam ya samu falala a kansa faye talakar sulukil ƙauyin sharafin sai ya riski sai ya riski tafiya a cikin sha'anin Allah sai ya yi riska mai ƙarfi bishafin da soyayya waye ta sadda liyakalakil jamilatu biwuddin sai a gina shi da halaye kyawawa da soyayya ويتهرى القيم الفاضلة بحق سي كردادو كوكما سي أقوى تاشي دسيوة شكي شان الله تبارك وتعالى دفللا دقسكيا ويسدد قصده في كل حركة سي ديديت أتكين دكا تاقنسا أتكين دكا موتنسا يقوم بها في الحياة wanda zai na tashi da shi a cikin rayuwarsa bijiddin da gogari zikiran limasar tirkan lazzatil haƙiƙi kuma yana tune da haƙiƙanin wannan jin daɗi na haƙiƙa da ya same shi a wajen mahadicinsa shine Allah tabaraka ta'ala wasu hiya'an minhu sannan yana kunyar Allah tabaraka ta'ala wa shukuran lahu yana gode wa Allah tabaraka ta'ala alama manna alaihi min fadlihi akan abin da ya masa ni'ima na daga falalarsa wati qadan sannan yana kudurtawa anna hadal fadla cewa wannan falala da ya samu muradihi ilaihi tabaraka ta'ala shine nufin Allah tabaraka ta'ala da shi la ilaha ahadin min kalqihi ba nufin wani a cikin halitta ba fa yakunu bi hadha sai ya kasance da haka insanan tusawwidu li istiqamatu في التوجه إلى الله سبحانه sai ya zama mutum ne wanda tsayuwa a cikin Allah tabaraka wa ta'ala yake masa jagora zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to a wannan wajen abin da ake so a gaya mana da shau ya ce la tafarahan bi an umin un'imta kada kai farin ciki da ni'imomin da aka maka wa faraha bi man an'ama ina akalta kai farin ciki da wanda ya maka ni'ima idan kana da hankali to ana abin da ake so a gaya maka shi ne shi dan adam da kake ganin sa akwai abin da yake zuwa cikin zuciyarsa guda biyu na farin ciki akwai mai kyau wanda zai jawo ya ƙara samun madadi cikin tafiya a cikin shanin Allah tabaraka wata'ala shine yace mana in shirahal qadiriyul mumiddu tawadul jamil sannan akwai kuma abin da zai zo ya ji na farin ciki amma wannan zai jawo masa ya haifar masa daga fala ne a cikin shanin Allah to ya dauki na farkon yace na farkon shine saliki mai tafiya kan hanyar Allah tabaraka wa ta'ala ko mutum mai tafiya kan hanyar Allah tabaraka wa ta'ala to yana neman abincin da zai ba wa ruhinsa yana neman abincin ruhinsa sannan wannan abincin da yake nema na ruhi shine zai tabbatar masa da lafiyansa na cewar shi dan adam ne sai ya samu sai ya riski wato tsayuwa a cikin sha'anin Allah tabaraka wa ta'ala da soyayya bi shagafin yace da soyayya shi shaggu so ne wanda yake da tsananin kamuwa mutum ya je yana son abu abun ya kama shi ya ɗanfare da shi kar shagafa ha hubba kar shagafa ha hubba wato ta ji son ya kama cikin tarihin annabi Yusuf alaihi salam to irin shagfu din nan soyayya ce to sai mutum ya samu soyayyar Allah tabaraka ta'ala ya tsaya a cikinta sannan wannan farin cikin da yake jin zai ja masa idan farin cikin da ake neman ne ya kiyaye shi a cikin wato halayensu su zama kyawawa nan kuma da soyayya saboda soyayyar Allah tabaraka ta'ala sai halayensu su zama kyawawa saboda son Allah tabaraka wa ta'ala sai ya iya tsayuwa cikin shanin Allah sannan sai ya yi kawa kuma da tsayuwa a cikin shanin Allah tabaraka wa ta'ala da gaskiya da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin kominsa sannan sai ya daidaita a cikin takunsa kowane motsinsa na cikin rayuwarsa zai yi rayuwa ne da ƙoƙari zai yi iya ƙoƙarinsa zai yi saboda me saboda yana jin farin ciki yadda yake tafiya a cikin sha'anin Allah tabaraka ta'ala yace wannan mutumin yana tine da haƙiƙanin jin daɗi na Allah tabaraka ta'ala yana tine da haƙiƙanin jin daɗi lazzatul haqiqi al-khaliq jalla wa ala wanda Allah tabaraka ta'ala ya sanya masa ita to yana tare da wannan jin dadin wannan jin dadin na haƙiƙa yana na cikin zuciyarsa sannan mutumin nan zai zama yana kunyan Allah tabaraka wataala magana da muke ta wuce magana kana ibada ana a ce za a baka lada ko ne a kai yanzu kana botan Allah ne Allah Allah ne a wajenka ubangijinka ne zaka bauta masa kana jin dadin bautan nan ba wai dan ka ji daɗin son zuciyanka ba babu wannan kana kunyar botan Allah tabaraka ta'ala sannan kana gode wa Allah akan abun da ya maka na ni'imominsa sannan kana kudurtawa a ranka cewa wannan falala ce ta Allah falala ce ta Allah nufin Allah tabaraka ta'ala da bayinsa kenan sai ka samu kanka a ciki sai kana jin daɗin ibada lokacin da kake a haka kana wannan bautar ne saboda falalan Allah tabaraka ta'ala da ya maka sannan kana bautan Allah nan ne saboda falalan Allah ne Allah nufinsa a cikin bayi shine su bauta masa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya halicci mutane da aljanu sai don su bauta masa to kana wannan bautar ne dan muradin Allah tabaraka ta'ala ne ba muradin ka bane kai ko ba muradin wani daga cikin halittun Allah ba ya za kake wannan bauta ba to sai mutum ya zama bawa ne na Allah tabaraka wa ta'ala amma me wato tsayuwa cikin sha'anin Allah ya masa jagora cikin fiskantar Allah a cikin lamarinsa gaba daya sai ya zama wakalkan mutazawinan fi majaril hayat sai a samu halaye a wajensa wanda aka tsora su a cikin tsari na tsarin rayuwa yana rayuwarsa jin daɗinsa farin cikinsa cikin Allah ta baraka wa ta'ala ne ba cikin wani abu ba sannan wa basharan ijtima'iyyan salihan lita'ayush sai ya zama mutum ne wanda za ka haɗu da shi ku yi rayuwa da shi ka ji daɗin zama da shi saboda shi baya yin abu dan kansa dan Allah yake yi in kaga yana murna yana farin ciki yana jin daɗi to cikin sha'anin Allah tabaraka wata'ala ne in kaga yana bakin ciki yana ɓata rai nan ma cikin sha'anin Allah tabaraka wata'ala ne ba cikin sha'anin sa shi ba sannan ya tabadalu al-akharina bi hubbin wa tawaddud yana canjuwa a cikin mutane a cikin saura da so da kuma soyayya yana son mutane yana soyayya da su me yake nufi a nan wajen abin da ake nufi shine wanda shi farin cikinsa da Allah yake farin ciki ba da damuwarsa ba to yana kasancewa bi hubbin wa tawaddudin ne soyayya yake wa jama'a son Allah tabaraka wa ta'ala kana son wani kana jin sa ranka kana jin soyayyansa kana jin daɗin zama da shi saboda yanda ya bi Allah bawan Allah ne waliyin Allah ne salihin bawan Allah ne dan wannan kake son sa amma kana son wane saboda yana maka wani abu akwai wani abu da yake ma kana jin dadin wannan abu ashe ba dan Allah kake son sa ba dan wannan abun da yake maka ne kuma fa kullu fa kullu ni'matin tazulu dukkan ni'imar da yake maka za ta za ta wuce dukan niman da wani ya maka saboda abin da yake ma ne kake son sa wannan abin da yake maka zai wuce za ku wayi gari ba zai yi maka ban yana nan ma za a zo lokacin da ba zai yi ma ba to ka so shi dan Allah mana ka masa soyayya saboda Allah mana ba saboda wani abu sa ba da abin da yake da shi mai wucewa ne fa kullu ni'matin tazulu duna man afza fa zaka baqin fi kulli zaman dukkan ni'imomi za su wuce ya zama kaman babu su amma ban da wanda ya bada neman shine Allah tabaraka wa ta'ala yana nan a cikin kowane zamani in zaka so mutum ka so shi dan Allah ba dan wani abu da yake maka ba amma yanzu rayuwar mu ya koma gaba daya muna son mutane ne saboda abin da suke mana ba saboda yadda suke a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba ka so mutum saboda Allah saboda ya riki Allah tabaraka wa ta'ala ya tafi a cikin sha'anin Allah sai ka so shi saboda haka amma ba ka so shi dan yana maka wata damuwar ka ta idan ya daina maka yadda kake so to ka daina son sa to ba ka ake son mutum ya zama ba sannan sai ya ce wa yu'ashiruhum mu'ashiratu ijladin ikramin zaka zauna da mutane zaman da kake da su zama ne na girmamawa na daukakawa saboda mi saboda bin umarnin ubangijinka abun sonka Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ka zauna da mutane lafiya ka iya zama da su kana girmama su kana karrama su ina kana son Allah kace ko sai kace kana son Allah sai ka girmama mutane ka karrama su saboda soyayyar nan da kake wa Allah amma yanzu ba za ka girmama mutum ba ba za ka ɗaukaka shi ba ba za ka zauna da shi lafiya ba sai ya maka za ka maka sai ya ma yadda kake so tukunna ka rama masa kaga ka manta Allah tabaraka ta'ala ka manta Allah tabaraka ta'ala da yace ka so shi ka manta Allah tabaraka ta'ala da yace ka kyautata masa duk ka manta ka manta wannan wani fa abu kaza ya samu wani ya kamata mu je mu je mu wajensa mu taya shi farin ciki ai wani mai yi ne yana mana tunda yana yi ya kamata a masa aiki a yi karawawa ne a masa kara a je masa ashe yanzu idan bayyayi ba za a masa ba idan baya yi ba za a masa ba haka muke yi to wai kai da ka zama bawan Allah masanin Allah tabaraka wataala ya kamata ka jira sai ya maka ka masa ba sai ya maka zaka masa ba zaka zauna da shi ka girmama shi ka karrama shi ko da shi ba zai girmama ka ya karrama ka ba saboda me zaka masa saboda Allah zaka yi amma in sai yayi ne tukunna zaka yi to saboda shi zaka yi ba dan Allah zaka yi ba saboda haka kaga babu tauhidi kenan tauhidin ka lalace anan kana mun ne saboda ina maka shi yasa kake mini ba saboda Allah zaka mun ba ni ma ba ina maka ne saboda Allah ba to aikin banza kenan aikin banza kenan kan masa saboda Allah ka fiskanci Allah cikin sa shi mutumin sai ka girmama shi sai ka karrama shi saboda Allah saboda umurnin abun son ka ne abin jibintar lamarin ka shine Allah tabaraka wa ta'ala kaga wannan wajen an bar mutane dewa an bar mutane dewa in ga mutum yana son mutum dan me kake son wani wallahi ai wani yana taimako na in na shiga cikin mazi in na je na ga masa zai mini in abu kaza ya same ni zai yi kaza dan wannan ne kawai dan me kake son wance a kana son ta ne aiki kyawu ya ce ta burge ka za ka aure ta ne saboda ka biya bukatar sha'awarka don soyayya ne soyayyan kuma yana da iyaka akwai inda kake so ka je dan wannan kake son ta dan me kake so ka samu kuɗi kana so ka samu kuɗi ne dan ka yi abubuwan rayuwanka ko dan ka yi rayuwanka ne kake neman kuɗi misali yanda za a ka sa sutura mai kyau ka ci abinci mai kyau ka samu wajen kwana mai kyau ka yi wane ne don wannan kake neman kuɗi don me kake neman ilimi kana neman ilimi ne don a ce mai na a ce ka yi ilimi na a ce ka zama malami na a ce ba wanda iya sai kai kowane abu da kake yi akwai don me kake yin wannan abu kuma don wannan abun da kake yin kake jin daɗin abun don abun da kake yin kake jin daɗin abu waɗannan dalilan da muka lissafa kana son waye ne saboda yana maka kaza yana maka kaza ba saboda Allah ba ba Allah bane a gabanka abubuwan da yake maka nan sune a gabanka kawai saboda ka babu Allah a cikin shani kenan kai da shi ne kuke abun ku kana neman kuɗi ne ba wai kana dan ka samu kuɗin ka taimaki addinin Allah ba masoyinka shine Allah tabaraka wa ta'ala abun son ka Allah ne to za ka yi ne dan ka ka samo dukiyar saboda ka ciyar da addinin Allah nan gaba ba don wani kake ba don ka ciyar da kanka gaba ne kaga babu Allah a ciki don kanka kake yi so ake ya zama duk motsin da za ka yi don Allah ne ba don waninsa ba duk motsin da za ka yi ana so ya zama don Allah za ka yi za ka yi ilimin nan ne saboda ka san Allah tabaraka wa ta'ala ba don a ce kai ka yi ilimi ba ko ka iya ba ba nan wannan za ka yi ba saboda soyayyar Allah kake nema kuma Allah yana son masu ilimi sai kenan sai ka dage ka shiga cikin su dan ka samu soyayyar Allah kawai ba wai dan a ce ka yi ba to wannan jin dadin aikin da kake yin duka ya zama dan Allah ne kake jin dadi ba dan aikin ba ba dan waɗannan bukatun da muka faɗan ba amma ya zama dan wannan kake yi to kaga shi ne abin da shi ke gaya maka kar kai farin ciki don wannan kai farin ciki da Allah tabaraka wa ta'ala shi ne abin da ake nema sannan abu na biyu wabqan li sunnati al mustafa sallallahu alaihi wa sallam kana soyayya ne kana jin daɗi ne kana farin ciki ne saboda dacewa da sunnan annabi Muhammadu tsira da miki Allah subhanahu gare shi dan wannan kake son abu dan wannan kake soyayyarka ka kana son mace za ka aure ta ka biya bukatan sha'awanka dan sha'awan ne za ka aure ta ko kuma dan sunan annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama masoyinka abun son ka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama dan son sa ne da kake son sa ne ya jawo har za ka yi auren son sa ne ya jawo har za ka nemi dukiya son sa ne ya jawo har za ka nemi ilimi son sa ne ya jawo abin da aka kana yi saboda masoyinka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan shi kake yi ba dan kanka ba la tafrahan bi an ummin un'imta wa farah bi man an'ama in aqalta shehu radiyallahu anhu yace kar kai farin ciki da ni'imomin da aka ma kai farin ciki da wanda ya maka ni'ima din kisa Allah yace laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah din ni'imomin da ya maka bai ce maka ya maka ni'ima ba sai da ya baka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ya zama duk abin da kake ciki cikin annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam farin cikin ka da soyayyar ka yake tashi cikin Allah tabaraka wa ta'ala wannan waje wurare guda biyu anan ake duk abin da aka kana so ko kana yi dan Allah kake dan annabi kake ba dan kai ba inda kai kake yi to shi kenan abu ya lalace fa kullu ni'matin tazulu ka gani shehu ya ce dukkan ni'ima za ta warware za ta kauce yanzu misali an maka kana yin abubuwa ne saboda son ranka saboda son kanka kana farin ciki saboda kai ne ai dukkan neman za ta kare ko za ta kare amma in kana soyayya ne kana farin ciki ne saboda Allah yaushe ne Allah zai kare babu ranar ko Allah tabaraka wa ta'ala wanzaje ne kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah yana nan kiza shi yace maka fa kullu ni'matin tazulu duna man asda fa zaka baqin fi kulli zaman dukkan ni'ima za ta kare duna man asda banda wanda ya baka ni'ima shine Allah tabaraka wa ta'ala shi yana nan a cikin kowane zamani wanzaje ne shi to ni'imomin da ya baka nan kai farin ciki da shi mana lokacin da ya baka ba kai farin ciki da ni'imomin ba Allah baka ni'ima yanzu kana da ƙarfi kana da lafiya kana da lokaci kana da abubuwa duk Allah maka wannan ni'imomi sai kai farin ciki da Allah da ya maka su ba kana kallon ni'imomin ba kuma abun abun tausayi kana tare da ni'imomin za su na tafiya kana zaune kana ganin su za su tafi ko za su zauna ne za su tafi in ana neman karfa yanzu ba kaman wane za a iya faɗa yi a ce ba mai karfi kaman wane in karfi ake nema shi ma yana jin yana da karfin ne matin ne aka masa ko amma ta zulu ana tafi za ta tafi za ta tafi ana na ana na wata rana sai ga sai an kakkama shi shi din ne kuwa so ba gaba ko an canza shi ne shi ne ne ba wani bane amma zai rigo shi ta kyar yana tafiya da kyar kai wani ba shi ne mai karfin nan ba ya aka yi yanzu kuma kaga nema ta tafi wanne wasa neman ya tafi ne yana nan to shi yasa ake nema yayi farin ciki da Allah da ya masa wannan ni'imar yayi amfani da wannan karfin naka cikin nuna wa Allah biyayya wannan karfin da Allah ya masa saboda ni'imar za ta kare ai a lafiya ne kullum kai lafiyayye ne baka ciwo baka komi kana nan cikin goshin lafiyanka a wani ai lafiyayye ne yana da lafiya to lafiyan kai farin ciki da wanda ya baka lafiyan ka masa abin da ya ce ka yi da lafiyan shi yake nema amma baka lafiya sai ka ɗauki lafiyan naka sai ka miƙa ta a shirme a banza ka tafi da ita a iska tana tafiya tana tafiya tana tafiya fa kullu ni'matin tazulu dukkan ni'ima za ta warware za ta za ta wuce ana nan ana nan ana nan ana nan sai ka dawo kai din ne da za ka shekara baka rashin lafiya ba amma yanzu ba za ka yi kwana biyu ka rashin lafiya ba yau kazanka yana ciwo gobe kazanka yana an ɗauko likita ya duba an jima an yi kaza ka sha ƙwaya yanzu an ƙara ruwa an yi wane ne kuma kai ne ba kai din ne ba canja ka ba kai din nan ne wanda da fa sai ka shekara baka yi jinya ba amma yau ga ka jinya tana nan yin ta kake yi kawai wannan nima ta tafi wanda ya maka niman nan fa yana nan da lokacin da ya maka niman ka gane da shi za ka yi farin ciki ka karar da niman cikinsa sai ka karar da niman cikinsa amma ka karar da niman lafiyanka cikin wani abun banza Allah ya maka ni'ima ya baka lafiya kaba lafiyar ta tafi ba ta karewa wannan lafiyar za ta kare Allah ya baka lokaci ya baka yanzu alal misali mutum ne saboda shi lafiyayye ne Allah ya bashi lafiya ya je ya biyar da lafiyar sannan cikin sha'anin Allah tabaraka wa ta'ala sai bai bi ba sai ya je sai yana ta zina har lafiya ne ta jawo yake zina ta zina can ba lafiya ce to yana yi yana yi yana yi yana yi yana yi wata rana sai a kawo matan ma ce ga su zo kai zina da su zai iya ba zai iya yi ba shi din ne ko ba canja yi ba amma wannan niman da aka masanta tafi ba zai iya yi ba gashi yana gani ba zai iya yi ba gashi shi din ne ba canja shi ma ba zai iya yi ba ta riga ta wuce to waɗannan ni'imomi duk abin da ka lissafa na rayuwarka komai Allah ne ma shi to kai farin ciki da Allah tabaraka ta'ala da ya maka ni'iman nan kuma ka sani wannan ni'iman da ya maka nan za ta wuce to in za ta wuce mi ka tanadar mata kafin ta kare duk ni'imomin da Allah maka za su kare amma Allah zai kare Allah ba zai kare ba to ni'imomin da ya maka nan je maka je masa da su wato ka tafi a shi ba a kai ba saboda kai din kararre ne ai a wane babu wane ya tafi ga wane ko yana kwance ko ba kama ne ana zuwa wannan matakin ai a ce wane babu wane ya tafi ya rasu kenan kuma gashi nan babu komai na jikinsa yana nan amma haka za a je a binne shi wata rana a je a duba a gaba komai ma ya gama karewa to sai ya miƙa wa Allah lamarin daman ba nasa bane tun farko kar ya sa kansa a ciki saboda shi din nan ƙararre ne ni'imomin da aka masa nan ƙararru ne amma wanda ya maka ni'iman nan yana nan shi ba zai ƙare ba kuma yana kallon ka yana ganin kake duk abin da kake Allah tabaraka ta'ala yana ganin me kai da ni'imomin da ya maka nan ka tafiyar da su inda ya kamata ko baka tafiyar da su inda ya kamata ba duk abin da ya maka na ni'ima ana so ka yi amfani da wannan ni'imar ne saboda soyayyar Allah da kake yin nan ya zama cikin Allah ka tare da wannan ni'ima duk ni'imar da aka maka an baka idanu ni'ima ne Allah maka idan nan cikin Allah ya kare ko cikin wani abu manza an baka kunne kunnen nan kana ji da shi ya kare ne cikin Allah kunnen ko ya kare cikin wani abu ne an gane cikin Allah ko yawa cikin sha'anin Allah tabaraka ta'ala kunne na kai kare ko cikin wani abu an baka baki kana magana da shi ka karar da bakin kan nan cikin zikirin Allah ne ko cikin wani abu daban kana nan kai din ne ba a canja ka ba idanun zai dawo sai ka fara haka ya ne ne a kawo gilas ba ka gani ka gani mar da aka maka ne ka karar da ita ne to a cikin sha'anin Allah ka karar da ita ko a cikin wani abu in ka je za a tambaye ka kan tambaye ka duka kunnen ka kaje ka danna masa yafis kawai ka danna ka sa can ciki kana ta ji ni'ima ce Allah ma to cikin Allah ka karar da ita ko cikin wani abu za a tambaye ka duk ni'imomi da aka maka sai an tambaye ka ka karar da su cikin Allah ne ko cikin wani abun ka na banza in cikin abun banza ne ka karar ba sai kai bayani sai kai bayani duk abin da kai da ni'imomin da aka maka nan sai ka faɗa to karar da su cikin Allah mana kawai ka huta shi ne abinda shawai ke gaya mana cikin baitin la ta farahan bi an ummin imta wa faraha bi man an'ama in aqalta fa kullu ni'matin tazulu duna man asda fa zaka baqin fi kulli zaman shi yasa in ka zama arifi masanin Allah dukkan ni'imomin da Allah ya maka cikin Allah zaka karar da su kunnenka zikiri ne idanunka zikirin yake yi bakinka zikirin yake hannunka zikirin yake yi kafanka zikirin yake yi jikinka zikirin yake yi komai da kake na rayuwarka zikiri ne komai zikirin Allah kake yi ka zama zakiru gudun mene karka je a tambaye ka mai kai da waɗannan nemomi kai rigo wani abu daban Allah tabaraka wa ta'ala yace za a tambaye ka akan nimomin da aka maka gaba daya summa la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im din nimomin da aka maka sai an tambaye ka mi kai da su har suka kare dan za su kare ai din nimomin da aka ma za su kare kat to tun da za su kare mi kai da su to su kare cikin Allah tabaaraka ta'ala cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abin da ake faɗa maka sai yake fala yazalu lisanuhu ratban min zikri maulahu harkensa kar ya gushe yana danye da zikirin abun son sa majibincin lamarin sa shine Allah tabaraka wa ta'ala ya zama duk abin da kake ciki cikin zikirin Allah kake haka ake suka zama sannan yace wa qalbahu hayyan munfa'iman kulli if'amin bi tafakkurin fihi sannan zuciyanka ta zama rayayya ta cika matukar cika da tuna Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma ta koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala zuciyarka ba wani abu ba wani khatiri ba wani abu da zai zauna a cikin zuciyanka na soyayya ko na ko na mewa cikin Allah ne kawai wala harkatihi nashtatan fi tawajjuhi ila marbatihi yace duk motsin da zaka yi ya zama maka wani nishadi ne cikin fiskantan yardan Allah cikin motsin ka duk motsin ka yardan Allah kake nema duk motsin da zaka yi amma yanzu mutum arifi ne ba mutum jani ne dan faila ne amma motsin sa cikin yardan wani yake nema ba cikin yardan Allah ba kana motsawa ko kana motsi iri iri ai wallahi na dage yanzu ina karatu ko ina neman kuɗi ko ina abu kana wani abu ne na rayuwa amma cikin marzati wani ne neman yardan wani kake ba marzati labari ya za ka samu yardan wani a neman yardan wani ba zai samu ba sai na yi abu kaza sai na yi kaza sai na yi kaza to bari na dage ne ta yi saboda na samu yardansa to anan waje aka ce maka ya zama tawajjuhu naka abinda za ka fuskanta duka cikin neman yardan Allah kake talazzuzan bihi tabaraka wa ta'ala rabban mahbuban kana jin dadi kana jin dadi da fiskantan Allah tabaraka wa ta'ala ka rike shi shine ubangijin ka abun sonka yace hadha huwa al-farhu alladhi yaliqu bil insan alladhi karramahu rabbuhu wa sakara lahu ma fis samai wa ma fil ardi jami'an minhu innahu farhun bir rashad innahu farhun bil qur'an al-karim إنه فره برحمة المهدات إنه فره بموت الفضل ومنزل الرحمة إنه فره الذي يوجهك إليه الناظم رضي الله عنه بقوله لا تفرحا بأنعم أنئمت وفرح بمن أنعم إن أقلت يتي هذا هو الفرح wannan shine farin cikin da ake so ka gane alladhi yaliqu bil insan wanda ya dace da mutum alladhi karramahu rabbuhu wanda Allah tabaaraka ta'ala ya girmama shi wa sakhkhara lahu ma fis samai wa ma fil ard Allah ya hore masa abin da yake sama da abin da yake ƙasa jami'an minhu gaba daya innahu farhun bir rashad wannan farin ciki ake so kana yi da shiriya da Allah baka innahu farhun bil qur'anil karim farin ciki ne da ake so kana yi da alqur'ani mai girma innahu farhun bir rahmati al muhdat farin ciki ne da rahamar Allah mai shiryarwa da Allah ya baka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innahu farhun bi mu'til fadl farin ciki ne da ake so kana yi da wanda ya bada falala wa munzilur rahma wanda yake saukar da rahama innahu farhun wannan farin ciki ne alladhi yuwajjihuka ilayhi an-nazim wanda mai wannan tsari yake fuskantar da kai zuwa gare shi bi qaulihi da fadin sa da yake cewa لا تفرحن بأن أمن أنئمت وفرح بمن أنعم إن أقلت kar kai farin ciki da ni'imomin da aka maka kai farin ciki da wanda ya maka ni'ima idan kana da hankali to a wannan wajen mai lubun lubu yana gaya mana cewa kai farin cikinka jin daɗinka murnanka ya ƙare ka yi fana'i ka ƙare cikin Allah tabaraka wa ta'ala shine abin da ake ga maka yace wannan shine farin cikin da ya dace da mutum wanda Allah ya karrama shi walaqad karramna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum min at-tayyibati ko wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila Allah yace ya karrama dan adam to karrama wanda Allah ya maka shine da yayo ka ya kawo ka duniya sai kai farin ciki da wannan karramawan da ya maka sannan farin cikin da ake so kai shine da Allah ya hore maka sammai da kasai Allah ya hore maka sama da ƙasa jami'an minu gaba daya sama da ƙasa Allah ya hore maka su sai ka farin ciki da wannan wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min Allah shi ya hore muku abin da yake cikin sammai da kasai gaba daya abin da yake cikin sama da abin da yake cikin kasa Allah ya hore mana wannan tun da kake har ka tashi tun kana garami har yanzu baka ji an ce sama ta faɗo ba baka ji wani waje an ce ya faɗo ba har yanzu baka ji an ce kasan nan ta yi kasa ba ta yi kasa kasa ta tafi da wasu ba sai da wasu wuraren ana yi saboda nuna haya ko a ce an yi girgizan kasa a waje kaza an yi kaza kaza amma kai dai inda kake baka ga wannan ba Allah ya hore maka saman nan har ka shiga ba turawa suna shiga ba su je su lalle ko su gami ake yi a ce akwai kaza a gajimare kaza a me su dawo kasan nan a tone da wani ce shi gidan ma a cikin kasa ma zai gidan sama shi gaba daya a cikin kasan zai ya yi rayuwarsa kuma Allah ya kallon ka kasar ita za ka diba kai gine-ginenta kai abubuwa kai wane ne kai abubuwa da ita Allah ya hore maka wannan amma in ka tashi sai ka manta Allah ne ma sai ka ce kai kai sai ka ce kai kai ba Allah ne ba to ana so kai farin ciki idan ka gani ima a cikin nimomin da Allah maka ka tuna wanne maka niman shine Allah tabaraka wataala kai farin ciki da shi sannan kai farin ciki da shiryen da Allah baka Allah ne shiryar da kai ya nuna maka wannan addini na musulunci ya hada ka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kai farin ciki da wannan ba wayonka bane ba dabaranka bane Allah ne ga dama baka yace farin ciki kai farin ciki da me da alqur'ani mai girma dan da Allah ka waka duniya bai barka ba sai ya hada ka da alqur'ani alqur'ani nan shiriya ne shi yasa Allah tabaraka ta'ala yace zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin shiriya ne amma ga waye ga masu tsoron Allah to Allah sai ya hada ka da alqur'ani sai kai farin ciki da Allah baka yadda za ka rayu alqur'ani nafi maganan Allah ne Allah ya baka shi sifan Allah ne alqur'ani amma gashi nan ka iya shi har kana karanta shi Allah ya baka shi sai kai farin ciki da wannan abu ne yace sannan kai farin ciki da rahamar Allah mai shirarwa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan da hadisi sallallahu alaihi bai zo ba duk abin da ka samu na nimomin nan da baka san ina zaka yi da su ba amma yanzu an gaya maka inda zaka yi da nimomin da Allah baka kamar yadda su wajen Allah tabaraka ta'ala in ka je lahira sai ka huta duk nimomin da Allah maka ka mayar masa kai farin ciki da shi sannan yace farin ciki zaka yi da wanda ya baka falalan nan farin ciki da zaka yi da wanda ya sauke maka rahama rahmaniyar Allah tabaraka ta'ala ta game komai shi sa Allah ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay rahmar Allah tabaaraka ta'ala ta game komai kowa na cikin rahmaniyan Allah rahmaniyan Allah kuma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya rasulullah ba mu aiko ka ba sai dai ka zama rahama ga talikai to wannan rahmaniya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa ya shiga cikin ta da bai zo ba da ba a halin da ake ciki ake ciki ba to kai farin ciki da wannan yace farin ciki ne wanda shehu radiyallahu anhu yake gaya maka cewa kar kai farin ciki da ni'imomin da ka gani kai farin ciki da wanda ya maka ni'iman nan idan kana da hankali shine Allah tabaraka wa ta'ala a ƙarshen magana nan yace iz innahu al-farhu alladhi yad'u ilayhi rabbul mannan wan ni'am faqala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون yace ya kasance wannan farin ciki ne alladhi yad'u ilayhi rabbul mannan wan ni'am wanda Allah tabaaraka ta'ala yake kiranka shi mai maka ni'iman nan da ni'imomin nan wanda ya maka bai wannan yace kai farin ciki da wannan abu fa qala tabaaraka ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad ja'akum maw'izatun min rabbikum lallai wa'azi ya zo muku daga Allah tabaraka ta'ala wa shifaa'un lima fi sudur da abin da yake yaya damuwan cikin zuciyar dan adam wa hudan shiriya daga Allah ta zo muku wa rahmatun rahama ta zo muku lil mu'minina ga mu'minai sai Allah ya ce kul bi fadlillah ku sani da falalan Allah wa bi rahmatihi da rahmatsa fa bi zalika falyafrahu saboda waɗannan abubuwa guda biyu ku yi farin ciki huwa khairun mimma yajma'un ya fi dukkan abin da kuke tarawa to a nan wajen ana gaya mana cewa fadlullahi da rahmatullahi don su ake murna don su ake farin ciki idan Allah ya maka falala za ka yi farin ciki kai murna idan Allah ya maka ya baka rahamarsa za ka yi farin ciki kai murna to menene falalan Allah menene kuma rahaman Allah falalan Allah alkur'ani ya gaya mana cewa sun ma'auratar kitabun lazina tsafaina min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khayrati bi iznillah zalika huwa al fadlul kabir Allah tabaaraka wa ta'ala yace ya gadar da littafinsa ga wanda ya zaba a cikin bayinsa fa minhum zalimun li nafsihi a cikin bayin nasa akwai wanda ya zalunci kansa faminun zalimun li nafsihi shine wani irin mutum kenan wanda Allah ya bashi yana karatun Qur'ani amma kuma bai iya ba yana karanta bai iya ba yana bata sannan kuma duk umarnin da Qur'ani ya bar bayyayi bayayi amma yana zama ya karanta to wannan zalimun li nafsihi ya tuci kansa kenan rubba qari'in min al-Qur'ani wal Qur'ani yal'anuhu za ka mai karatun Qur'ani amma Qur'ani yana tsine masa Allah na tullahi alal kazibin ko Allah ya tsine wasu ƙarya yana ta ƙaryan kuma yana karantawa kaga bai ji ba kenan ya karanta ma baya jin abin da ke karantawa to mutum na farko kenan sannan na biyu aka ce akwai muqtasid shine wanda yana karatun alqur'ani yana dan gane ma'anan abin da yake karantawa bai gama ganewa duka ba dai amma dai ya dan san me yake yi sannan kuma yana kokari cikin bin umarnin da aka bashi a cikin alkur'ani mutum da biyu kenan na uku shine sabiqun bil khairat wanda ya yi rigaye zuwa ga alherin Allah wato ya yi rigaye ya isa wajen khairat din yana karanta qur'ani ya san ma'anarsa yana bin umarninsa ya iya shi sai Allah ya hada su yace zalika huwal fadlul kabir wannan shine falalan Allah mai girma da Allah yace kul bi fadlillahi da falalan Allah ake farin ciki to falalan Allah shine abubuwa guda uku nan kana matakin karatun Qur'ani ka kai ka taka mataki uku ko ka zama zalimun li nafsi ko ka zama muktasib ko ka zama sabiqun bil khairat in kana cikin ɗayan uku nan to ka shiga cikin fadlullah dan wannan sai kai farin ciki kai murna kuma in ka je lahira za ka ga wannan ya fito ma ka shiga cikin wanda Allah ba su falala amma wanda bai shiga cikin uku nan ba shi ba a magana sama shi gaba da ko ba gaba wanda ba ya cikin kodayen nan bai zama zalimin nafsi ba bai zama muktasid ba bai zama sadiqul bil khairati ba to shi cikin falalan Allah kan babu shi ma alisafi bai zo ma to dan wannan ake farin ciki aka ce yasa za ka iya mu da kakannin mu idan mutum yayi sauka sai a taru a masa sauka a yi ka a yi me a yi waye ana farin ciki wai ya shiga cikin waɗannan gidaje guda uku ya samu wani wuri ya fada a ciki in yanzu yana tarihin rayuwarsa ma sai ce alhamdulillah na yi saukan zuku ma ko ba haka ba sai ce ya yi saukan zuku ma abun alfahari ne wai ya shiga cikin fadlullahi amma yanzu mun dawo mutum zai zo ya rayu har ya girma ko saukan zuku ma bai yayi zai iya karanta qur'ani ba ko na zalimin nafsi ma bai samu yayi ba ruwansa kawai yana ta rayuwa kuma sai dai ya ta yin bokonsa kaga kaga in an je lahira za a sha wuya ce ana so mutum ya fada cikin wannan wajen a ciki a ce ya shiga waje daya sannan na biyu anan an ce wa rahmatu rahmar Allah fadlul lahi da shi alqur'ani ba abinda zaka farin ciki da shi in Allah ya baka kaman qur'ani babu ya shi in ka samu qur'ani shine ka samu fadlul lahi to kai farin ciki da qur'anin nan kai ji dadin cewar maganan Allah ne kana tare da ita to ba abinda zaka samu kaman wannan duk abinda Allah ya baka duk abinda Allah ya baka mai gushewa ne kaman da shi ya fara cikin baitin nan fa kullu ni'matin tazulu duna man afda fa zaka baqin fi kulli zaman banda wanda ya bayar din shi yana na kowane zamani to wannan abin da ya bayar din magana sa ne za ta gushe ba za ta gushe ba amma duk ni'imomin da Allah ya maka za su gare banda Qur'ani in ya baka shi daman nasa ne maganar sa ne maganarsa ne sai ya baka maganar nasu to saboda haka babu ni'imar da za ka yi farin ciki da ita kamar Allah baka alkur'ani kul bi fadlillahi kenan wa bi rahmatihi da rahman Allah me rahman Allah kuma alkur'ani yace mana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya rasulullah ba mu aiko ka ba sai dai ka zama rahama ga talikai ashe rahamaniyan Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan Allah ya baka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ya baka rahama su kenan in Allah ya baka annabi sallallahu alaihi wasallam to ya baka rahamar Allah to in Allah ya hada maka abubuwa guda biyun nan ka samu Qur'ani ka samu son annabi sallallahu alaihi wasallam soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka yayi imani kawai ba ka ce ka yi imani ka yadda ka yi imani da annabi daban kana son annabi sallallahu alaihi wasallam kuma daban soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ka samu son annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyarka to wannan shine Allah ya baka rahmatu kenan ka samu haka amma ga imani ga sallah ga komai amma baka son annabi aikin banza kenan duk aikin da kai a banza ne dole sai ka samu soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ka samu rahmaniyar sa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya ga an yi imani an ka karba sai ya ce me la yuminu ahadukum hatta kuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in imanin ɗayan ku ba zai cika ba sai ya fi sona fiye da iyayensa fiye da ƴaƴansa fiye da dukiyarsa fiye da abin da ya mallaka sai ya ji ya fi sona fiye da su kar yanzu kawai ka musulunta kai zamani an wuce ba wuce ba sai ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji son sa ya fi maka komi to nan ne Allah ya baka rahamarsa sai alqur'ani ya ce mana fa bi zalika wa nabru in Allah ana maka ubiyun nan sai ga bari ciki saboda su alqur'ani da rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai kaga in kaga ana taro ana murna ana farin ciki wani ne ya sauka ko Allah ba shi fadlullahi kenan in kaga ana taro ana murna ana farin ciki watan annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ya zagayo saboda Allah ya ce fa bi zalika falyafrahu dan waɗannan abubuwan ne za ku farin ciki amma duk abin da za ka yi farin ciki ba dan waɗannan ba abun manzo ne za ka yi farin ciki da Allah da maganarsa alkur'ani za ka yi farin ciki da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce huwa khairum mimma yajma'un ya fi duk abin da zaka tara kai farin ciki saboda shi saboda duk abin da zaka tara kai farin ciki da saboda shi din nan zai kare duk abin da zaka tara kai farin ciki saboda shi zai kare idan dukiya ce za ta kare idan iyalai ne za su kare in rayuwa ce za ta kare ko miye ne zai kare amma zai bar Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mi da ka zamu zai kare amma Allah ba zai kare ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai kare ba to wadannan abubuwa guda biyu dan su kai farin ciki shine abin da shi bai faɗa mana cikin wannan baiti cewa la tafrahan bi an ummin un'imta wa faraha bi man an'ama in afalta kar kai farin ciki da ni'imomin da aka maka kai farin ciki da wanda ya maka ni'iman nan idan kana da hankali fa kullu ni'matin tazulu duna man afda fa zaka baqin fi kulli dam ka sani dukkan ni'imomin da aka maka nan za su kare banda wanda ya baka ni'iman nan yana nan a cikin kowane zamani wanzaje ne baya karewa to abinda wannan baiti yake gaya mana kenan wannan dai shine abu na ɗaya cikin a kasa farin cikin da yayi ya kasa farin ciki kashe biyu shi mai lubun lubbi ya ce kaso na daya shine yadda muka karanta yanzu nan yadda za ka yi farin ciki amma cikin Allah ne farin cikin ka sannan akwai kuma kashi na biyu shine in shirah al-qadiri allati tanshau minhu al-ghafla kana yin farin ciki amma gafala ne ka bar Allah tabaraka ta'ala kake farin ciki da abubuwa to insha Allah in an zauna zama na gaba akan sa za a tattauna abin da muka karanta dai dai Allah ba mu ladan sa abin da muka kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ta mu gane abin da shehu yake so mu gane a cikin waɗannan baituka masu albarka albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kowa da bukatarsa ta alkhairi Allah ya biya mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu da bana mai albarka Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana addinin mu ya kiyaye mana mutuncin mu ya ba mu lafiya da zaman lafiya duka abin da ya zama fitina Allah ya yi mana shi albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da mu'jizarsa albarkacin shehu Tijjani da karamarsa albarkacin shehu Ibrahim da faidarsa albarkacin alqur'ani da ayoyinsa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi bil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم idan akwai masu tambaya